نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قدر ماء الوضوء والغسل babin da ya zo yana bayanin gwargwadon ruwan da za ka yi alwala da shi da gwargwadon ruwan da za ka yi wanka da shi saboda kar a yi ɓarnata ruwa a yi ɓarnar ruwa an fahimta? قال أخبرنا الإمام أبو علي أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أخبرنا محمد ابن سليمان ابن الحارث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن ابن عن ابن جبر قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i daya zuwa muddi guda biyar sallallahu alaihi wasallam wa kana yatawaddau bil muddi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala da muddi daya muddi daya yana isan alwala kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم وأخرجه مسلم عن قتيبة عن وكيع عن مسعر قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك ينا وانكا دا مكوكي قدا بير يا الولا دا قدا دا ميكينا مكوكي مدك فالمكوك ساء ونصف هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر هكذا قال شعبة ومسأر لا يصح لا يصح ابن جبر وإنما هو عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك ذكره محمد بن إسماعيل قال الإمام la'all al-murada bil makuki ha huna al-mudd yace abinda ake nufi da shi la'alla abinda ake nufi muddi kenan wa illa fal makuku sa'un wa nisfun amma in ba haka bai ce yayi makuk sa'i ne da nufi eh da rabi amma abinda ake nufi da shi anan muddi kenan don mun fada ya kana yana wanka da muddi biyar alwala da muddi daya قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي يجزئ في الوضوء رطلان من ماء هذا حديث ضعيف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ قال الإمام الرفق في في استعمال الماء مستحب yace ai mana yin tattalin ruwa ana son ba a son a barnata ruwa barnar ruwa ba a son barnata ruwa ko ruwa ni'ima ce ni'ima daga ni'ima kenan daga Allah madaukakin sarki ko to in ana barnata ruwa kuma Allah ce wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab wal israfu makruhun wa in kana ala shattil bahri yace barnata ruwa kuma ba a so ko da akan teku kake ko a bakin teku kake za ka yi alwala sai ka yi da gwargwadon abin da aka ce ka yi da shi kada ka ga bakin teku ke ka yi sama da abin da in ka yi in ruwa kaza zai ishe ka alwala sai ka kara a kan shi ka yi barna tabzir wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu wa kana rabbihi kafura to wayannan abubuwa ne da yake kula da su yana da wahala saboda an mamanta da su kuma suna kawo matsaloli suna kawo cikas a cikin rayuwa ruwa ba ka sanin da darajarsa sai ran da ka rasa shi in ka zo za ka yi alwala sai ga daga tsarki daga alwala sai ka kashe abubuwan sai ka zubar da abin da yake za a yi amfani da shi to ka duba ka gani ran da ka shigo gida an ɗauke ruwa ka samu ruwa kaɗan a waje a ajiye ɗan wannan ruwan za ka yi ririta shi zai ishe ka komai an fahimta to wannan da ya ishe ka komai din nan to ko ko ruwan sama ake ko bakin teku kake abin da ya kamata kai amfani da shi ke in ka kara kayan barna kuma aka ce la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ba haka ya faɗa ba eh tabziri kenan ba shi da kyau to amma yanzu kai da kanka ka duba ka gani ka ɗauka cokali da zaka ci abinci da ɗan ko ba da ɗan wani abu ya kake wanke shi ka bude famfo shi kenan ruwan da za ka wanke wannan cokalin zai sheka lola to shi yasa in aka tashi aka tashi shiga wahala sai kaga ana ta samun wahalhalu a wajen ruwa a wajen wutar lantarki a wajen menene da menene duk baki ɗaya saboda ba a riri ta abin da ke akwai barnatawa ake wa zikru sa'i wal muddi laysa ala ma'ana at-taqdir hatta la yajuzu aktharu minhu wala aqalla bal yahtarizu an yadkhula fi haddi sarfi wai abin da yasa kace sa'i da muddi ba tahdidi ne akai ba in kai sa'i ba zai ishe ka ba ba a haramta maka ka kara ba shi kuma in sa'i ya ma yawa zai iya ragewa abin da ake gudu shine kada kai tabziri kada ka karka barnata ruwa saboda ruwa ya fi komai banda iska ba abin da ya fi ruwa muhimmanci ko waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث الطاهري قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله أن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa yakunu fi akhir zamani qaumun ya'taduna fi du'a'i wat tahuri sai karshen zamani za a samu mutane wanda suke shishigi a cikin addu'a sa'annan kuma a cikin ruwa in za su yi alwala za su yi tsarki ko za su yi alwala sai a barnata ruwa ta'addanci kenan shishigi kenan barnata ruwa kenan manzo Allah ne ba da labari yace karshen zamani za a samu mutane in sun za su yi addu'a sai su yi shishige su keta haddi sa'annan kuma ruwa suna barnata ruwa a wajen tsarki ko alwala ko wanka ko menene waru ya no bai bin ka'abin an nabi sallallahu alaihi wasallama inna lil wudu'i shaytanan يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء واسناده ضعيف yace wannan hadisin da'ifi ne yace manzo aka ce akwai wani shedan sunan shi alwalhan shike zuwa cikin alwala yana mutane barna yana yana maka kokonto ka wanke uku yace so biyu ne so ɗaya ne baka wanke ba to sunan shi walhan kenan ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاء wa yatawadda'u bil muddi haka muka karanta shi da zu amma wannan riwayar akwai rauni a cikin babu ahkamil miyah babin da yazo na hukunce hukuncin ruwa me ake ce ma ruwa me ake ce ruwan da zai alwala ko tsarki ko menene da wanda ba zai yiwu ba قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء مكا سوكر لغا سما ماء طهورا روامي سركي وانكي سرك كيوا والطهور هو المطهر الطهور شيني وانكي دا سركي دا اكتكين كارن كانسا كما زي سرك كيواني أم فهمت؟ akwai majlis gani at-tahur da at-tahir at-tahur mai tsarki zai tsarkake at-tahir mai tsarki shi da kansa amma ba zai ba zai alwala da shi ba ko قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد قال حدثنا الإمام أبو محمد أبو محمد الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخو أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala to wannan kaga rajulun ibham kenan ba fari wa kowa ne ne ba amma mutum ya tambayi manzon Allah ya rayu da manzon Allah kenan rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukaka darajar ka ka zama sahabi in aka zo kuma riwaya an aka zo cikin tabakati hazil umma in ga aka ce kaza ne tabi'i tabi'u tabi'i in aka ce sahabi shikenan karshe kenan in aka ce sahabi ne ya sahibci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kololuwan daraja kenan to sa'an nan sai sahabban kansu su ma matakai ne daraja daraja ne akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina min ba'd al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa mudasatil umur sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ma'ana khulafa'ur rashidin manzo Allah ke ne zabe su fa khulafa'ur rashiduna su ne guda hudu kenan abubakar da umar da usman da aliyu mustahili ne a ce al'umma duk ta hadu ta yi kuskure ta zabi sayyidina abubakar ta ce shi ne shugaba ta zabi sayyidina umar ta ce shi ke bin shi sannan sayyidina usman sannan sayyidina aliyu wannan haka al'umma ta tafi to sa'an nan bayan wannan darajar sai kuma a cikin sahabbai akwai al'asharatul mubashirin bil janna akwai mutane goma da aka ce yan aljanna ne waɗannan guda hudu suna ciki an fahimta to sa'an nan sai a zo kuma matakan sahabbai akwai wanda suka yaki aka yi fatu makka da su akwai yakin uhudu akwai yakin badar kowanne da darajar su kuma wayannan suna ciki da su akai to me rage musu cikin daraja duk wayannan suna ciki kuma babu mustahili ne a kwance a canza wannan tsari da aka tunda sunna sun riga sun tafi an fahimta faqala ya rasulullah wannan sahabi din rajulun fi ibham ba bayyana kowa ne ne ba sai malaman hadisi sai su bi ja a rajulun fa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna narkabul bahra sai su ce wane ne wane ne wane ne sai su ce ai wane ne to shi ga sha zuwa ce rajulun shine wane waje a rajulun min aksal madina mubahamatul qur'an kenan rajulun min aksal madina ce shine wane in kala rajulani min su ne wane da wane akwai mubahamat malamai suka bibbi har suka san ko wane ne da sunan shi da inda ya fito haka suka yi ba wanda ba wanda aka bari an fahimta fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i ya manzo Allah muna shiga teku kuma sai mu dauki ruwa kaɗan tare da mu fa in tawadda'na bihi atishna ruwan da muka dauko daga gida muka hau teku din nan in muka yi alwala da shi sai mu sai mu kwana da kishi babu da ruwa ba sai ga mun ji kishin ruwa afada tawaddau bima'il bahar za mu sha ruwan mu mu ɗebi ruwan teku mu yi alwala abin da ya tambaya kenan afana tawaddau bima'il bahari za mu yi alwala da ruwan teku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu za mu yi alwala da ruwan teku sai ce huwa tahuru huwa ad-damiru yarji'u ila maza la أفن نتوضأ بماء, بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضمير يرجع إلى ماذا كما أي بارنشي يرجع إلى البحر يجي هو الطهور ماؤه ga ma'u ya zo ba haka bane ba هو أي البحر الطهور ماؤه روش لا نسميس الطهور الحل ميتته الحل ميتته الحل ميتته كما يقول شيء ماء البحر البحر كينا تيكو كينا ba haka bane ba to shi ce at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu hadha hadithun hasanun sahihun wa yurwa inna narkabu armas lana fil bahri armas katako da ake harada kwale kwale ke wal armas jam'u ramas wa hiya khushubun yudamu ba'daha ila ba'din wa yushaddu thumma yurkabu to ne kenan kwale ko jirgin ruwa ko kwale kwale ko قال الإمام رضي الله عنه في هذا الحديث فوائد yace wannan hadisin yana fa'idantar da mu abubuwan da ke tafi minha anna tawaddu'a bima'il bahri yajuzu ma'a taghayyur ta'amihi wa launihi yace ruwan teku ko ko kalar sa ta canza ko kalar ta canza ko warin dandanon sa ya canza yace baya hana ai alwala da shi at-tawaddu'u bima'il bahri يجوز مع تغير طعمه ولونه ruwan teku ko kalarsa ta canza ko ɗanɗanonsa ya canza ko menene ta canza ya halatta ai alwala da shi me yasa ce ce huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu an fahimta yasa inda ruwan teku ne ko kaga ya kala ya jajjaja ya yi menene da menene za a alwala da shi وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي مذهب ما في يويتين صحابي كينا وعامة العلماء لما في يويتين مالمي وروي عن ابن عمر يتي أن رويته عبد ابن عمر وعبد الله بن عمر كراهية الوضوء بماء البحر سوسن كرهن تأي الولاد روان تيكو da fahimta dai da kan ka tambaye su su ma su faɗi maka abin da su gani an fahimta to irin wannan to ya za a yi sai a ce ba su san wannan hadisi ba su ji wannan hadisin ba ne ko wannan hadisin bai isai su ba ko kuwa bai isu zuwa gare su ba ko kuwa a'a suna da wani dalili da su ma suka dogara a kan shi amma haka kawai ganganci da son zuciya ba za su iya ba ba za su iya ba halin su bane kuma ba za su iya yi ba eh in an ce aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa komai ajiye shi ake yi da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama aminun fi dinihi ka mughamir an fahimta wa kazalika kullu ma naba min al-ardi haka duk abin da ya bulbulo daga kasa ala ayi launin wata amin kana ko menene kalarsa ko ɗanɗanonsa kana jazal wudu'u bihi ya halatta alwala da shi wa kazalika ma ta gayyara bi tulul mukti fil makani haka ruwa da ya zauna waje ya jima ya shi zai gamsa kuka haka ruwan zai ga kalarsa ta canza aka ce za a yi alwala da wannan ruwan za a yi wanka da wannan ruwan an fahimta wa fihi dalilun ala anna at-tahura huwa al-mutahhir yace dalili shine ke nuna cewa at-tahur huwa al-mutahhir shike da shike tsarkakewa li'annahum sa'alu an tathhir ma'il bahr saboda ai abinda suka tambaya kenan ruwan teku za a tsarkakewa ne la an taharatihi ba wai tsarkinsa ba shi mai tsarkakewa ne walaula annahum arafu min at-tahuri al-mutahhir lakana la yazulu ishkaluhum bi qawlihi huwa at-tahuru ma'uhu wa dhahaba ashabu ar-ra'yi yace ashabu ar-ra'yi wa'ansu malaman ahnaf kenan suka tafi kan ila anna at-tahura huwa at-tahiru aka ce at-tahur shine mai shine at-tahir mai tsarki kenan fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura an fahimta hatta jawwazu izalatan najasati to su sai suka tafi suka yi zurfi sai suka ce za a iya gusar da najasa bil ma'i'at at-tahira duk abin da yake narkakke wanda yake yana da tsarki mislul khal kaman khal vinegar wa ma'il ward da ruwan wardi da riq wa nahwiha wajawwaza al-asammu al-wudu'u biha wayannan maganganu ne duk marju maganganu wayan malamai na farko ya sai shine suka fi wa inda ba'dihim at-tahuru ma yatakarraru minhu at-tatyir aka ce at-tahuru abin da yake misiga mubalaga kenan ma ya takarraru min huttahur kasabur kama ka ce fulanun sabirun fulanun saburun fulanun sabirun mai hakuri ne fulanun saburun mai tsananin hakuri ne ismun liman ya takarraru minhu as-sabru wa kashakuri ismun liman ya takarraru minhu shukur wa huwa qawlu malikin ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل imamu malik mazhabin shi ne ce shi yasa ya halatta za a yi alwala da ruwan da aka yi alwala aka rage shine ma'ul musta'mal me yake nufi da ma'ul musta'mal eh ya saura a cikin ruwan da aka ɗebo cikin ana ɗeba cikin bokiti an aka yi wanka abin da ya ragu cikin bokiti din shine al-ma'ul musta'mal eh الماء المستعمل a'a ba ka da izinin ka ce a'a sai ka faɗi naka ra'ayi alma'ul musta'mal da za ka ga manyan mutane ko tsofaffi yana zaune ne za a kawo ruwa a yi mishi alwala cikin tasa kun taba gani? eh? ba ku taba gani ba? kun taba gani? to wannan ruwan da ake zuwa mishi aka wanke aka wanke aka wanke aka wanke duk ya taru cikin me tasa ko mazubi to wannan ruwan me hukuncin sa eh me hukuncin sa me hukuncin sa
وفيه دليل على أن حكم جميع جميع أن, أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل وهو ظاهر القرآن أحل لكم صيد البحر to da suka ce ma'ul musta'mal ba za a amfani da shi ba sai malamai suka ce ai ba ijma'i ba ne menene dalili akan ma'ul musta'mal ba za a amfani da shi ba sawa an kace wannan wanda ya rago cikin bokiti ne ko wanda aka wanke gabobin alwala sai su ce ai an dauki wannan ruwan ai aikin ibada da shi ba za a dauka kuma a sake yin aikin wani ibada kuma da wannan ruwan ba sai aka ce meye dalili akan haka saboda wannan magana ce da aka fada ko azanci ko hikima ko menene amma akwai dalilin da yake hana haka to zaka nemi dalili ba zaka samu dalili ba an fahimta babu alma'i allazi la yanjusu wancan ruwa sai dai ka ce kana kyankyame shi da aka yi ruwa kamar yadda ya ce ruwan da aka yi alwala ya je tattaru wani wuri ba haka bane ba a wajen ta'arifin ruwa mai aka ce maka mutlaqul ma'i shine ruwa ruwa ko ba ba ta lokaci akan nan me ba mutlaqil ma'i ba ruwan shayi ruwan coca cola ruwan talge ruwan ba shikenan ba haka ce ruwa shikenan magana ta kare wannan ruwa da kake ce masa ruwa in ka ɗebo ruwa in ka dogo sabulin omo ka zuba ciki ya canza ya zama launi shi ka ce mishi me ruwan omo bai zama mutlaqil ma'i ba an fahimta to wannan ruwan da aka je aka tattare kai ka ce ba za a yi ba wannan ya ce za a yi a tarifin ruwa a wajen ka shine ruwan da ya mata gayyara ahadu a hausafi ko kamanninsa ko ɗanɗanonsa ko me warinsa to wannan ruwan da aka yi alwala da shi aka tattara shi kuma cikin tasa ko ya je tattara wani wuri me sunan shi eh a'a an ka nemo shi mai sunan shi a ce wanka ba ai gwar ruwan alwala mana ka ba da izini a alwala da shi ruwan alwala mana ruwan da za a alwala da shi ruwan me ka'ida ce suke cewa alma'ul musta'malu la yusta'malu bihi ba ruwa ba abubuwa da yawa alma'ul musta'malu la yusta'malu marratan saniya to aka ce mecece hujja akan haka babu shede malamai ne suke suka faɗa suka faɗi haka amma babu wanda ya taba kawo dalili akan haka to shi ka koma asalin ruwa asalin ruwan alwala ai shari'a ta kayyaje maka shine ruwan da kaza kaza kaza kaza kaza to sai ka kawo wannan ruwan ka saka ciki ya yake ka tsora shi kan mizani ya yake to daga nan za ka yi tira hukunci an fahimta babu babu ma'il lazi la yanjus qala akhbarana ahmad ibn abd babu ruwan da baya zamowa najasa qala akhbarana ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abubakar ahmad ibn al-hasani al-hiri قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة أنت ما يمنزع الله صلى الله عليه وسلم روى ذاك شيء تردد شيء أتكين داجي wa ma ya ridu minas siba'i wadda wabi da ruwan da ke nan yana je zakanya ta zo ta sha kura uku a sun su sha su tafi kala aka tambaye su ya manzo Allah me ya hukuncin su sai manzo Allah ya kawo hukumun amun idza kana al-ma'u qullataini laysa yahmilu al-khabath in ruwa yayi yawa ya kai kulla guda biyu min qilali majar hajar ko majar wani kula ce sun san ta daga kasan iraq ya babban kula mai daukar retail kaza kaza din nan in ya kai wannan baya daukar najasa ina mana baya daukar najasa ba manzon Allah ya zantar mishi da hukunci baya daukar najasa bane a'a a ma'ana in najasa kaɗan ta shiga ciki ita ma ta tsarkaka amma shi kansa komai yawansa in ya canza ahadu ausafi ya zama ne إذا تغير بنجس بنجاسة النجس أما إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث معناه wannan ruwa da yawa ya kai wannan adadin in najasa karama kaɗan ta fada a ciki ruwan bai bata lalata ruwan ba kenan abinda ake nufi kenan an fahimta قال الإمام في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره أنه لا يجلس ma'ana wannan ruwa ya kai haka najasa ta shiga ciki najasan bata canza shi ba to ba zai zama najasa ba wa qawluhu wa qawluhu laysa yahmilu al-khabath ay yadfa'u an nafsihi kama yuqalu fulanun la yahtamilu dayba kamar yadda za a ce aiwa ne baya daukan baya daukan reni baya daukan zalunci ba mana yana kare kanshi da wani tunkude to wannan ruwan in najasa ta shiga sai tunkude najasa yana ciki amma ba zai najasa ba za ta iya najasa sa ruwan ya zama najasa ba an fahimta ayya ba wa yarfahu an nafsihi warawa shafi'i an muslim bin khalid an ibn jurayj bi isnadin لم يهدره ذكره هذا الحديث وقال فيه بقلال هجرة قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجرة يتي ناقة وأن كولا كولا نهجرة فالقلة تسأ قربتين أو قربتين وشيئا yake nuna irin girman wannan abin kamar ka ce wannan tankin mota da ya dauki mai lita kaza dubu kaza dari kaza to misalin da suke kenan qala abu ubayd qawluhu qullatayn ya'ni min hadh min hadhihi al-ibab al-izab wahidatuha qullatun wa hiya ma'rufatun bil hijaz aka ce mutanen kasan hijaz su sun san girman wannan kulla aka ce kulla kamar yanzu nan ka ce tulu ko randa in aka je nan sun san meye randa mai ce randa aka je nan sun san meye tulu kowa da irin nashi wannan girman shi kaza wannan girman shi kaza to sai aka ce mutanen hijaz sun san irin wanda ake nufi wal jamu qilalun wa yuqalu sumiyat kullatun li annaha la tuqillu ay la turfa'u an ce kulla saboda ba za a iya daukar ta ba tayi nauyi eh duro na me ai babu drum na ruwa ne drum na ruwa asalin drum ai ba na ruwa bane na menene na mai ne sa mishi ruwa ake yi drum ba ba drum na ruwa na mai ne abinda bahaushe ya sani tulu ko randa su ne aka yi don me don ruwa ba haka bane ba eh me wannan duro-duro ai mai ake sakawa a cikin in aka zo ne sai a wanke ana bukatar a sa ruwa ce shi a amma ba asalin shi an yi shi don a sa ruwa ba ne amma tulufa ko randafa ko kulafa asalinsu da ruwa don ruwa aka yi su ba haka ba ne ba? قال الإمام وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب وقدرها أصحابه بخمس مئة رتل وزنا كل قربة مئة رتل وممن ذهب إلى تهديد الماء بالقلتين وقال إذا بلغ الماء هذا الحد ووقعت فيه نجاسة لا يجس ما لم تغير ريحه ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أبيد وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث وإن نسوس كتفكن شوى رواية كي كل تيني إن نجسة تشغتشي مزات تشنزاش أما إن نجسة تاية وإن ذات تشنز روى يزمون نجسة وقد درى بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع وزراء قوم دوا زراء قوم وهذا تهديد لا يرجو إلى أصل شرعي يعتمد عليه سكتي وانا باشي لأصلي أتكين شريعة وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب لم يضطرب لم يضطرب منه الجانب الآخر سكتي شيء زي زمن رواني مي جرما aka motsa nan aka girgiza nan zai motsi zai motsi amma motsi ba zai kai can ba sai aka ce ai wannan shine ainihin jahilci ai ya danganci karfin abin da zai girgiza abin ne akwai abin da zai girgiza rabi ma ba zai akwai abin da zai girgiza shi duk sai sun amsa wa hada fi ghayati al-jahalati li ikhtilafi ahwal al-muharrikayn fi al-quwwati wad-dha'fi wa dhahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna al-ma'a al-qalil malamai suka ce ruwa da ba shi da yawa la yajusu bi wuqu'in najasatin fihi baya zama wa najasa don najasa ta fada a ciki malam ya tagayyar ta'amuhu aw rihuhu wa huwa qawlu al-hasan wal ata'i wan naha'i wa bihi qala az-zuhri mana ruwa najasa ta fada a ciki da ana yi mana misali da shi lokacin ruwa zai alwala a zahar ko lasar ana zuwa na jikin katanga ko gida ana fitsari ana bawali sannan kuma duk kowa da na da gwangwanin da ake sa ruwa a ciki wannan gwangwanin da ake juye bakin mai a ji a kona shi saboda lokacin in duk wankin da aka yi ma wannan gwangwani din in an zuba ruwa za ka ga kyalli kyalli a ciki shi a ce bai zai yi ba shi yasa ya za a yi sai a ji a sa wuta a saka shi duk su kone ya zama baki a lokacin an wanke aka sa ruwa ba za ka kyalli a ciki ba wai da lokacin ne zai to kowa zai bauli sai je aji a lokacin da yake bauli din sai bauli sai ga kaɗan ya fada a ciki bauli ba yana yi yana taba dutse yana taba abu ba yana fansama ba to ɗan kaɗan in ya fada a ciki aka ce ba zai da bata wannan ruwa ba sai in ya canza shi ko واحتجوا بما أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال حدثنا أبو محمد الحسين ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه أو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أقلت يا من الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاءة zamu yi alwala da rijiyar buda'a wata rijiya ce a madina ana jefa abubuwa a ci waya bi'run tulka fiha alhayyadu wa lahmul kilabi wan natin waje ne da ake zuba kasanta faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un ai ruwa yana da sarki ba abin da zai zai sa ya zama najisa sai abin da ya canza abubuwa guda uku an fahimta hadha hadithun hasanun sahihun wa rawahu hannadun ومحمد بن العلاء وغيرهما عن أبي أسامة هذا الحديث وقالوا عبيد عبيد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد وقال يونس ابن بكير عبد الله بن عبد الرحمن وقال عبد الله بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الله بن رافع saboda a tabbatar da hadisi ɗaya kowane malami sai ya nuna gwanintansa ai wane shi ne wane an haife shi kaza ya mutu kaza ai wane shi ne wane an zai kaza ka kaza to shi duk malaman da suka san ilimi kowa sai da ya jinjina ma ilimin ilimin hadisi ilimin rijal duk iliminka sai ka samu matsala a cikin ilimin hadisi duk imam al-bukhari ya kai cikin hadda abin buga misali saboda kowa ya san tarihin imam bukhari ya tashi daga bukhara za shi neman ilimin hadisin manzon Allah daga madina zai tafi sai mahaifiyarsa sai hajiya ta zo ta ce to ga guzuri kudi komai sai da kudi in ba kudi ba sai karba sai kunsa sai saka ya koyi ashe akwai wani mugun bawa yana kallon shi lokacin da aka ba shi kudi ya sa a jihu aka je aka shiga jirgin ruwa za a tafi to sai wannan ya shirya makirci ya taba nan ya taba nan mai lafiya ai kudi na aka sace kudin ka aka sace eh to ba a zancin a tambaye shi nawa ne cikin menene shi ya ce kudin shi aka sace to shi aka ce za a caje duk waɗanda ke cikin jirgin ruwan inda aka kai kudin za a karba a bashi ana a caje wannan a caje wannan a caje wannan imamul bukhari sai ya tunani in an zo wajena za a ga kudin nan kudina ne halan malak halak malak amma in aka gan shi wajena sunana zai ɓaci sunan hadisin manzo Allah zai ɓaci tun ba a nema ba fa kenan aka shirya ma wannan abin ana bincike sai cire kudin sai jefa cikin ruwa yayi hasara kudi aka bi caji kowa a cikin jirgin ruwan ba ga kudi ba to kai ƙarya kenan kai aka tafi makaryaci ne ya shirya ne ai karshe sai ya zo ya tambayi imam al-bukhari na ga lokacin da aka wa kudi kuma dan Allah ya kai da kudin dan Allah ya aka yi ne aka zo aka caje ka ba a ga kudin ba sai ce eh na fito ne zan je kasar madina neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari da kuke zaune kuna ba ku san abin da duniya ke ciki ba kuna ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza ce na fita ne za ni neman ilimin hadisin manzon Allah a madina to shirin da aka yi shiri kaza kaza kaza to a lokacin da aka shirya wannan abin sai na yi karfin hali na ga na rasa kuɗin na kare mutunci na da mutuncin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuɗin na hannuna dan in an zo aka bincike ni aka kuɗin suna na zai bata sunan zuwa karatu hadisi zai bata komai zai bata shi yasa na sai na cire kuɗin na saka cikin ruwa ne hasara shi a tafi ba dai a ci a sha mai Allah zai magana an fahimta to a kenan ba imamul bukhari ba ya je ya koyi yana koyon ilimin hadisi yana koyon ilimin hadisi sai zo ya shuhura ya cikin ya zama babban malami cikin hadisi sai aka je wani wuri sai malamai suka ce a za a shirya mishi jarrabawa a gani ya yake saboda ilimin hadisi sanadi ɗaya sai ga malamai guda nawa ciki sai aka kawo hadisai ɗaya biyu uku hudu warwadin abin da aka kawo shi aka ɗauki sanadin wannan shi aka rakka ba ma wannan aka ɗauki sanadin wannan aka kai shi can aka ɗauki wancan aka kawo nan aka rikita shi duk aka kawo aka ce an ce kai ne hafiz kai ne gangaren kenan to me kuke so ce hadisai ne za mu karanta maka mu gani za mu jarraba ka sai ce to a faɗa kala haddasa na fulano annar kaza kaza suka gama sai ce ban san wannan ba haddasa na fulano suka karanta hadisai kowane suka ce ce wallahi ban san su ba to gashi an ce mana kai babban malami ne cikin ilimin hadisi ya baka san su ba ya ce hadisin farko da kuka karanta sanadin shi shine wancan a ɗauko a saka shi da wannan hadisi na biyu sanadin shi da can ku ɗauko shi kuka haɗu wannan ya dawo musu da shi duk yadda su dole a yi mishi mai dole a jinjina amma duk da shi ilimin hadisi sai da aka kawo littafi auhamul bukhari sunan nake ne suna ne ga sunan bila adadi sai ka tsammanin wannan ne sai ka tsammanin wannan ne amma ba shi da alaka da cewa ka isa ko baka isa ba ka isa imamul bukhari kenan da ba ku san shi ba kowane mai قال الإمام رضي الله عنه وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين لأن ماء بئر بضاء كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه ومروان بئر بضاء ينادى يوا kazantan da ake saka kazantan ba ta isa ta canza shi ba to akan haka bi'ir buda'a wannan rijiyar kanta ko in rijiyar ta canza ruwan da ke ciki ya canza kamar nesa da ɗoyinsa da ɗanɗanonsa ya za a yi za a yi amfani da shi ba za a yi amfani da shi ba mai sawa a ruwa mai yawa ne ko kaɗan ka'ida ita ce malam ya tagayyar launuhu aw ta'muhu aw rihuhu fa huwa ma'un tahur alaysa kadhalik qala qutaybah bin sa'id sa'altu qayyima bi'r buda'ata an unqiha ya ce wanda ke kula da bir buda ana tambaye shi zurfin wannan rijiyar kala aktaru ma ya kunu ma'u fiya ila al'anati qultu fa idza nakasa kala duna al'aura wa inna magadu ne duk ba za ka ba za mu iya fahimtar su ba don wanda su yanda suka kwatanta din za mu ga cewa ruwan zai zai zama najasa قال أبو داود مددت ردائي عليها فإذا أرضها ستة أذرع ورأيت فيه ماء متغير اللون idan ga shi kuma yace sai ga ruwan ya canza kamar to yasa duk wayannan bayanai ne da suke yi abinda aka ka'idan da zaka rike akan ruwa shine malam ya tagayyar launuhu aw tamu aw rihu wa idza tagayyara adu awsafihi bi najasatin sara najas qala al imam rahimahullah idza tagayyara launul ma'i aw ta'muhu aw rihuhu bi wuqu'in najasati fihi yanjusu ajabin da fara ko سواء كان التغير قليلا أو كثيرا وسواء فيه قليل الماء أو كثيره وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نذر تو da ya canza din ya zama najasa to sai ruwan ya sauma yana zaune wajen yana nan wani yana nan wajen har ya zo kuma sai canza ya sake canzawa ya ce za a za a kalli abin da za a kalla shi ne in kana qadral kullataini adat tahuran in ruwan na da yawa ya kai kullatai ni to da yana da najasa ya zo ya canza ya ce sai a mai sai koma kan mai tsarki wa in kana akalla fa huwa najisun hatta yukasira fa yablugha al kullatai in ruwa kaɗan ne to najasa ne sai in yayi yawa ya kai kullatai ne kenan walau waqa'a fil ma'i shay'un tahir tahir in abu mai tsarki ya fada cikin ruwa walam yataghayyar ahadu awsafihi bai canza ɗayan sifofi guda uku ba su canza ba fa huwa ala taharatihi ruwan na ruwan mai tsarki ne sawa'un kana ma'u qalilan aw kaseeran sawa'an ruwan mai yawa ne ko kaɗan ne in abu ya fada a ciki bai canza shi ba to sai a dauke ki mai tsarki ne fa in tagayyara ahadu awsafil ma'i nuzira ila nuzira in ɗaya ɗayan sifofin ya canza sai a kalli ruwan in tagayyara ma la yumkinu sawunul ma'u in ya canza ne da abin da ba za a iya za a iya kare ruwan da shi ba katturabi kamar ruwa da kasaya za ka raba su wa aurakul ashjari kamar ruwa da, da, da, ganyen bishiya bayan da za ka yi ruwan suna fadawa ciki fa huwa tahurun ruwan na da tsarki wa kazalika in tagayyara bima la yukhalituhu kadduhni haka in ya canza da abinda ba haka ba tare suke ba kadduhni mukhalata ta kasu kashi nawa kashi biyu ko a cakuɗa abu kashi nawa ne a'a biyu ne biyu ne in ka kawo wake da gero da maiwa da dawa da masara ka haɗa su ka yi musu mai an cakuɗa su amma ala tarikil infisal ka iya mai ba ma fayyace za a iya ne za a iya rarraba su ana ce da shi mukhalata ko to in ka kawo shayi ka zuba madara ka hada su eh eh in ka kawo gari ka sa ruwa ka hada su za su rabu to kashi nawa kenan mukhalata kashi nawa ne biyu an fahimta akwai cakudawa ala sabilil infisal zaka iya rarraba su dawo maiwa gero masara kinkafa ka hada su duk ko cikin mai kasa ka girgiza su ka hada su ka cakuda su kenan amma ala sabilil infisal za iya cire ko ba za iya rabu kowanne da kowanne ne amma kawo gari ka zuba ruwa ka mix ya zama ne kawo shayi ka zuba madara a ciki ka mix za ka yi raba su kuma ba za ka yi raba su ba to wanne ne ya fi tsanani wanda ba zai rabu ba ko والعود يقع فيه فيغيره فهو طاهر وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق والخل واللبن ونحوها فهو طاهر غير طهور إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه in ya canza har ya zo za a danganta ruwan gare a ce ruwan kaza to bai zama mutlaqil ma'i ba kenan ko ya ce ruwan nono ruwan madara ruwan kaza ruwan kaza وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه وهو طهور وقال أصحاب الرأي هو طهور وإن كثر التغير قال الإمام وفي قوله إن الماء طهور سوى أي روى مسركين مسرك كيواني دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الانبضاء إتي روى تسيتي ونم مغنى تافتد دؤ بالنبا روى بني in aka kawo tsimin dabino ko tsimin inabi ko tsimin wani abu gashi ruwa ne amma ruwan me inabi ruwan dabino ruwan mene da menene yace ba za a alwala da shi ba li annas mal ma'a la yaqaw alayhi yanzu ba za a ce mishi ruwa ba sai dai me ruwan kaza ba za a ce mishi mutlaqil ma'i ba wa in kana mushtaddan fa huwa khamrun najisun وهو قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وكرهه الحسن وأبو العالية وقال الأوزاعي يجوز الوضوء بجميع الأنبذة هذا قول مرجوح وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء إمام أبو حنيفة يقول إن أكاو من دبينو كو أو نبي وإن بأسامر وابزا أي ألولا هذا الشيء وقال محمد بن الحسن يجمع بين الوضوء به والتيمم إن أكن من رواب أسامه با شيء من دبينو كوس من أعنبي gashi ruwa ne amma ba ruwan ruwan sha ne mai zaki an sa shi ne ya ya tsima ya zama zaki ba haka bane ba yace to za a yi alwala da shi a yi taimama to me kenan yake nufi da wanne ne za da wani aka yi itibari kenan taimama ويقال هذا قول إسحاق واعتجوا بما روي عن أبي زيد عن ابن مسعود قال سكتي أي سنة حجة كونك حجة ضعيفة حجة ضعيفة يعني قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن daren da aka je ganawa da aljanu wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaru qalu ansitu alaysa kadhalik ma fi idawatika manzo Allah aka ce manzo Allah ya tambayi ibn Mas'ud me ke cikin abin nan dinka qultu nabizun shi nace ai tsimin dabino ne ko unabi wa qala tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun wa tawadda'a minhu hadha hadithun da'if munkar wa hadha hadithun ghayru thabitin li anna aba zaid majhulun wa qad sahha an alqama an abdullah bin mas'ud qala lam aqul laylatal jinni wa rasulillah sallallahu alaihi wasallama shi yace ni ba ban tafi ba da ni aka tafi ba ولئن ثبت لم يكن ذلك ذاك نبيذا متغيرا واذا ما يا تبت توبا نتسني ne da ya canza abin ba bal kana ma ma an mu'addal li shurbi nubidha fihi tamaratun li yataziba muluhatahu ruwa ne da aka je don a sha to sai aka dan sai aka dan jefa a dabino ɗaya ci ko biyu don ya dan abin nan canza يدل عليه أن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا إن بكسام روا بشيني سيكوي تيمما نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر كما في الكفارة نقل من الرقبة إلى الصوم فلا فقال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين ولا يتخللهما غيرهما كو wannan ko wannan ba za a ba za a saka wani ba na uku ba wa kullu ma'in la yajuzu ludu'u bihi duk abin da yake narkakke ko tsinkakke ko ruwa wanda yake ba za a yi alwala da shi ba fa idza gusila bihi najasatun la tathuru in aka dauki wannan ruwan da bai halatta yi alwala da shi da shi ba aka wanke najasa tufa bata tsarkaka ba لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير يا كيبن ترواني لصرك كيوا ومن علينا يمنا كما يمنا أبنا منا غوري نشي فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فلو قلنا يشاركه في غيره لذهب معنى التخصيص وهو قول عطاء والشعبي وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة وينسو مسكة أي زايا دو أبن ديك نرككي سنككي رواني إن كونا بزايا الولادة شبان أنوك نجسا يا سرككا هذا قول مرجوه مثل الخل وماء الورد والبصاق ونحوها, ونحوها إلا الدهن واللبن ولو جاز إزالة النجاسة بماء سوى الماء لجاز الوضوء به ruwa wanda aka yi mai ruwan mai ai ba ruwan kumfa ba kumfa muka je ba tekun ruwa na kumfa ai ba kumfa ba ne ba kamar ruwan da a zuba omo cikin ruwa ya kumfa ɗaya suke ba ɗaya suke ba to wanda aka sa na omon an gusar da ainihin najasar kenan shi a kawo ruwa kuma mai tsarki shi a sa a wanke shi ne a ce a ɗauraye an fahimta insha Allah daga yau sai kuma watan shawwal in Allah ya kai mu lafiya Allah ma ji nafi man hadait wa afi nafi man afait wa tawalla nafi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum
ba da lada Thank you.